من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke farkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da hudu ga watan biyar shekara 2021 muna cikin tafsirin suratul yasin da muna cikin suratul yasin kenan a cikin yasin mun tsaya aya ta hamsin da takwas yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da tara bizinillah kayan nan tambayar da ta nesko ta cewa wannan ne ce maganar mai itikafi ya bar iyalan shi a can garinsu ganin ya kammala daidai abin da zai bar ma iyalan kuma ya taso ya zo wani gari don yin wannan itikafi mai madogara ko yana yi wa haka ta uwa masalar itikafi a kayan maganar itikafi kadai a kan sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kan cewa la tushaddu rihal illa ila sattu masajid ba a yin balaguro na musamman don wani masallaci sai masallaci na makka madina betul makatis inda ya don wuri ne to amma ganin shi bayanin da yake ba don wurin ba don ganin wani uzuri a garinsu wannan a can bai yi bai yi ya taso ya zo wani gari ya yi wannan yi ta kafa to wanda allah ya san wani warbawan shi amma ni ba sama dalilin na yin balagoro da yi da kafi inda mai dalili muna da ban gudunmuwa ta yin balagoro a shi ɗan ba wannan wuraren ba a shi a yi shi gaskiyar magana allah wa ala lamarin addini ya da yonin da su gaskiya wannan shi ne kuna amsa ta musamman madogara ta kabar iyalanka kabar garin ka zo wani gari da yi da kafi matuƙa ba wancan garin ku da annabi ya ambata ba sauran garuruwa malamai kwari da shi Allah ba su gaba da rana bismillahir rahmanir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون na'am yan uwa jiya mun zo ƙarshen karatun na cikin bayani na yan aljanna yanda suke cikin shagali cikin morewa to mun zo ƙarshen kisa da sallamar Allah subhanahu wata'ala da zai ma yan aljanna ne muka ga gaskiya mun ji daɗi da yawa mun more aljanna mun ji bayani kuma kamar shiga wuta kamar shiga wuta kai tsaye mu tashi daga wuta banda mu bar magana wuta da hayo yan mu fara kan insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم الله سبحانه وتعالى يا بام لبار هيل المحشر معنى هيل القيامة bayan tashin kiyama Allah subhanahu wataala zai aware musan ana aware za a aware Allah zai ce wa matazil yawma ayyul mujrimun mana aware mutanen banza da na kware warewa za kowa daban ga mutanen kwarai daban ga mutanen banza daban har ma a mutanen banza za a yi guruguru a mutanen kwarai za a yi guruguru warewa za a yi na ce kiyama ya mutu bula sara'i wani za ka ta rayuwa aka ce za ka rayuwa a lahakikati a rayuwa za ka ta haƙiƙa ruwan da ka gani za ka shi da halin da yake ciki nan ne duniya kowa zai tashi iya mutumin kwarai ne masha Allah iya amma a ƙasa ba na kwarai ba ne ba a duniya ita na alayira kowa zai tashi da matsayin shi wani ma da tuta da alama da komi kowa zai hudu yin kiyama da yadda yake hakikanin su za a yi jama'a jama'a Allah ce ware mutanen banza yadda ka ci mutanen ware Allah zai zargi mutanen banza yan adam da shidanu da suka atar da su ana da za a zargi bani adam akan yadda suka bari makiyar suka yi gudu Allah zai ce alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ba na muku wasiya ba a duniya ku ɗiyan adam dan ga sunan dumu-dumu cikin laifi kuma shaidaru suke zambaru su abinda aka hana su sun yi duk hanya ta ɓanna da aka masa kashe sun bi sun bi shaidan ya kasu ga su halin kiyama ga sunan dumu-dumu cikin cikin mushin Allah Allah zai musu magana alam ahadi ilaykum ya bani adam ba na muku wasiya ba umarni ya ɗiyan adam na cewa Allah ta abudu shaitan kada ku bauta ta ma shaitan kuma innahu lakum aduwwun mubin an gaya muku shi wannan shedani makiyi ne a wajen ku kuma makiyi a hiliki iya ce karara ba wani munafici kanta ba an gaya muku haka ba wa an ibuduni hadha siratun mustaqim kuma na aikar manzali an gaya muku ku bauta zamani kadai kaga man da kowa wannan bautar Allah shi kadai an ga musu ga hanya mai tsaka ta Allah duk wannan bayana muku ko amun kashe akan wannan shedani wani kar adalla minkum jibilan katira afalam takunu zaqidun an gaya muku tun a can wannan shedani ya batar da al'ummomi daban-daban an jima ana yi an ba ku labarin nuhu shekarar dubu ba mu kafin tawa jikur ga hud ga sali duk wannan annabawa da aka yi ga lut ga shu'aib duk wannan annabawa aka yi tai aru aru ana yanzu abin aka ce ba kiwo ce da kyau ya musu shuba ya sa musu abdewa alƙawarin ƙarya da cewa shirme ne a ce annabin makarya ne duk wannan maka labari yanzu nan al'ummu suka rayu kuma kowane haka shi zai fatar da su kamar ba abuwa gomu ana yi iya wa'azin ana shirme ne ba gaskiya ba inda kaza ɗaya kaza inda kaza ɗaya kaza haka aka yi ta yi a maka labarin gogar mai da nuhu ya yi da wada hudu ya yi da wada sari ya yi kowane zai kai labari duk da mana kamu ya ce an ba mu labari wannan shaidanin ya fatar da al'umma sewa afalam takunu ta'qilun washin ba ba hankali Allah ka mutum masu hankali ya Allah ce gaba هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون نعم هذه جهنم من ابن كثير كتب سيرا cewa anan za a musu wannan gonin a tada musu hankali ga sanan an danna ga sanan gab a gaba wuta za a ce musu hadihi jahannamun lati kuntum tu'adun ga jahannaman wanda kuke ake muku alƙawari a duniya wanda ya kaza wanda ya kaza ga jahannama to ga ku ga ita wani wanda ta yi mutu'una ila nar jahannama da'an hadihi an-nar lati kuntum biha tukadzibun afasirun hadha am antum la tubsirun Allah ce za a kawo su a janna da wuta a kaɗo su ga su gab da wuta za mu tambaya a fasirun haza za ta hadihin lalu ta kutubar fasirun wannan wutar ce da kuke cewa duniya ƙarya ce gata a fasirun haza za mu tambaya shin ita ma wannan sirri ce a duniya kun ga aya ku ci ayar sirri ne muka za a muku daba daba daba daba ne ita ma a fasirun haza ita ma wannan daba daban ce ga su gab da wuta za ta rabu hankali Allah ya ce islamu al-yawm bima kuntum tafakkurun ku shiga dalilin fitarce mu Allah a duniya haka za mu su mai Allah ce gaba
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يا الله أيوب نختم على أفواههم زامري za a tsare makarici wanda za ba kariya a duniya baki Allah ce za mu rihe baki wato kallimu na aidihi hannu zai magana wata shahada a rujulun kawace shaida da mu aka je ko gajen wani babu kawa da ita aka je hannu shi ci gaban da aka yi ɗan wannan iya daga cin abin da za a kure ɗan adam Allah ya ba labarin hatta idan ma ja'uwa wa shaida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina da suka ce qalu an taqana Allah da za ta kullu shay wanda turjawul qur ala ce lokacin za a kai wuta dan tayi mashi a da'ullah nan argo za a tura ga sai a bakin an koro lace a wannan rana jinka da ganinka da watar komi magana yake har ganin hannu na shaida baki komi wata na shaida za su ce wa lima shaitun arena dami hukum shaida wadda ne hukumar shaida ba dami da kuma shaida a kan kare kaina hannu na kowa da zama shaida ni ma ban da na iya allah ne mu uzurin magana ko ne magana cikin sai musulun wata ruwaya da imam musulun ya roto anas bin malik ke ce wata rana zamane a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fatahi kuma ga annabi ya dariya ya yi murmushin dariya to wani dariya ne hatta barkan wajen halakorin su manya suka bayyana halakorin manya haƙorin suka bayyana da dariya sun makala sai ce musu a tadaru na min ma'adha kun san dan mi nake dariya ta bisa bai kun san dariya mi nake an ana sai ce kunna allah wa rasulu ala sai muka ce da allah da manzon su suke san dariya mi da kai rasulullah sai ce min mujadalatul abd rabbihi yawmul qiyamah wata tattaunawa da za a yi da Allah da bawon shi gobe kiyama Allah zai tattauna da wani bawa gobe kiyama ya ku wannan bawon zai ce rabb alam tujirni min zulm fa yaqulu bala fa yaqulu la ajizu ala alayya illa la ajizu alayya illa shahidun illa shahidun min nafsi fa yaqulu kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wa bil kirami al-katibina shuhuda فيختم على فيه ويقال لأركانه اتقي فتنطق بعمله ثم يخدع بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن بعدا لكن وسوقا فأنا كن كنت أنادي abin da ke ruwaya manzara ke ba labarin tattaunawa ce tsakanin Allah da bawan shi bawa zai ce ya rabi ya Allah ba ka hana ni ba zalunci zai ce kware na na ka zalunci bawa ne zai ce to ya Allah ni dai ban yarda ba wani mun shaida ban yarda ba abin shaida ta kowa sai dai da karan kaina Allah zai ce to an baka bawa na ya ka shaida ka daga jikinka kuma da ya ku su shaida ya ka sai Allah ya rihe baki sai a rihe baki Allah ya ce a lokacin nan sai wai kwallo arkani a ce ma gaɓoɓi in tiki sai kuma ganga ciki ka yi magana wata gaba ta yi magana sai kowace gaba fatanti ku bi amali za ta yi wadda abin da ta yi ta kanta na yi kaza wanda ce na yi kaza hannu ya yi farji ya yi duk kowane abin da yake shi kuma an hashi magana ba ta ce ɗaya ce ba ne ɗaya ta an riba ce can dai ya ga dumu-dumu ya kada kanshi da kanshi ba maganar ƙaryatawa zai ce buɗar da kun wasu kan turkin zai masu Allah wajen kuma zara bashi Allah kuma magana turkin daman tun kuna ke fama kuma shi da ban kare ba daman kuna ke fama mana ka kai mota to an kare shi ke ya ce gaba da kuma an kare kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce alayhi na khatimu ala fahim za mu rike bakin wa tukallimuna aydihim ba mana hannu ne magana wata shahada a rujunu shi tsawa mana tsawa ta yi shaida to za su shaida bi makanu ya kasibun dalil abinda kowa ya ɗan wani adam allah ya ma duk wani gaban kowace za ta yi shaida ina kallon wani wani wata dokumentara ta wani mutumin thailand da ya musulunta yanzu ya musulunta da profesor ne na jami'a dalilin musulunta shi wani bincike ne ya yi ya ƙare yana exposan binciken abu amma a zo a gani da yi sai musulmi shi kare musulmi bai labari a damar mu tuni mun san da haka ya mun san da haka sai suka ba shi labarin wannan magana ta magana ta cewa ko wani fata tana alsarma fata wannan tana alsarma da wannan fata alsarma take tana alsarma wannan fata tana alsarma sai ka je wani ba ta ka saba ma Allah a cikin ta kada tana asiri saba wannan abu ne wai ka saba bane mulmusa shi gan tauna ne daban wanda mun imani Allah ce za ta maka shaida wata duk duk za ku yi suna rike gida abin da aka yi kun goyi kiyama da ba su magana ku yi magana ku shaida abin da aka yi haka mutum ya ta kanshi Allah kiyaye yace kenan mu- hannu zai magana kawa ta yi shaida kuma wannan duka bi ma kanu ka sibulu sakamakon abin da suka aikata gaba ɗaya kuma Wala babu kuna- abin da bai ma shaida wallahi duk kewayen gaba ɗaya wallahi kai da kake maka duk inda kaje ka zama shaida ba na mara kuma duk inda kake da gangan cikin ka da ƙasa ka komin ka wala ya ya ba shaida da abin da kake suna rasu wala suna gani suna masu gobe gobe kiyama su ne shaida ka gobe kiyama duk su ma shaida ta mutum ya sa abin da ya shirka duk inda yake wallahi baka da wata maguda za ka shiga gudu kai wani abu daban ba- babu illa babu Allah shaidu Allah ce gaba ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون Allah na sha ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
nan Allah subhanahu wataala iya bayyana mana kudurar shi da abin da ya soke da bayan shi kurin haƙurin Allah ne kurin ya ne Allah ya ce walau na sha la tamasna ala ayunihim fastabqu sirat fa ana yusurun Allah ya ce inda mun so mana inda ya so kai tsaye sai dauke ganin lokaci guda ku kama hanyar tahiya babu ganin hanya ta fastabqu sirat kaga tashi da neman gaugawa kama hanya Allah ce fa anna yusirun ta ina za ka gani bayan an doke gani Allah da kuma yana cikin shirka kafin ya ce walau na sha kuma Allah ce inda musu Allah ce da ba su hana mu ala makanatin a inda suke kai tsaye Allah ya shaye ka ya mai da ka guri ko akuya ko dan akuya a kai tsaye Allah ya so ko mai da ka dutse kurin Allah ta yi shi ko tura muku Allah ce ta walau na sha inda Allah so ta an wasu mana bar asabar sabt ko ai mutane ne kaman ku mutane ne ɗan adam kaman mu an ce haramu ne kan ku yi farauta ranar sabt ba zai yi wani ba tawili eh tun da subdu aka ce to ba a yi kuma wannan subdun an lura ran subdu kiya yake zawa su mamaye sama ruwa ana kama ta kusa ba wahala to mu kuma subdu aka hana mu yanzu abinda za a yi mu zo ran juma'a mu ajiye kamun kayan kamun kiyi mu kiyi ne ran subdu da yawa dai ya kamu kaga wani tawili ne na a kauce ma haram da dabara da ba shi da zama ma Allah wannan abin mutane suka rubuta a garin a garin su aka gida a garin garin yanzu gida uku da yan wa'azi ku ji tsoron wallahi ku ji tsoron kama Allah kuna tawili haramu ne da yan cewa kuna ruwan ku da su ku bar su ba ba su suka yi ba ku kiyaye da su ba ruwan ku da su nan kuna haram wa'azi Allah gaba ana yi su suna ta kai kun shi mai ne kun mu ba kagar ɗaya rana kurin Allah ana wayo gari Allah ya la'anci ya shaye su sun koma birnuka birnuka Allah ta mika su kaga mutane ne to haka Allah ya so dole mai sabo Allah inda ya so aje sai mu shayi su a inda suke walau la shara muskhanamu ala makanatin sai mu shayi su a inda suke fa mastata'u mudina wala rajul ba za a gaba ko baya kai tsaye Allah zai shayi ku baka inda baka wurin zuwa kai tsaye a lokacin saba ma Allah lokaci guda da sai ga maka ya shayi ka yadda ya ga dama ya kure malaiku su sai tsoron kama Allah Allah Allah shaidin mu ci gaba ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
kuma wai mutane ba sa ganin gajewa ɗan adam a barka ba ka mutu ba Allah ce wa manu amiru wanda muka mai tsawon rayuwa nuna kisu fil khalq za mu mai da shi baya tanki su kama shi a mai da a ce mutum sai ce da ka a mai do sama kasa ma'ana in aka yi tsawon rayuwa za ka ga mutum ya koma kamar yaro ƙari na kawai ba sai koma yaro tuwo ma ya dama ya murza zama mai idan ka ana murza ma yaro ana murza ma yaro tuwo a murza mishi sa ana ci ci haka za a mushi in ya jima bai mutu tashi nau kuna tsowa kuna tsowa kuna a bashi kai mutu sai ka shaɗin mai tuwon da tuwon ya duka mishi sai an dauke shi an gyara an fantas mutum da kenan kuma na shi nau na shi nau kuna tsowa ne sai tsowa da kuna yi kun babu wani ilimi da aka yi da wasuwa babu an zo rantsar da bush uban dan kai idan kai neman uban ashe wani da na wani kobo kobo ya haka wani kobo kobo ya tafiya Allah ne ga mage ban ta ta ci gaban su ya bombare ya doro uban sai wancan ya lalata tun tsohon tun tsohon da kurban wani marar uwa ba wani cin gaba da aka ilimi wajen nan ba uwa ita uwa dole ta uwa wani wani wani dijiya da adam ce kurin aka kama kurin aka tere shi kun yi kurkur ya ka koma kaman da ya ce afala ya kilun shi mutane ba sa hankalin su gangaro sai Allah ce وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
to nan Allah subhanahu wata'ala na yana raji ga masha manzan Allah sha'ir ne Allah iya kore wannan magana cewa Muhammadu mawaki ne salam kuma Allah na shi'ir Allah ce kuma ma bagila wani Allah da rantsuwa fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين Allah ya rantsuwa da abin da kuke dare da wanda ba ku gani wannan magana ce ta manzo mai karamci wa ma wa qawl sha'ir ba maganar waka bace dan uwa cewa suna cewa waka ce ne ka suke cewa waka ce sun yarda da wani abu kenan idan iya karanta ƙur'ani akwai daɗin shi wurare ƙur'ani iya da siga mai daɗi su an hana kanta daɗi ake ji a shi sai na gaji daɗin waka sai ku zuwa suka ƙur'ani shi mara waka su ce da sun wani wani shaida daɗi gare shi kamar da nan da yan kwanaki da kun ji ko kun gani ma da bidiyo da komi sarauniyar ingila ko cewa za ka taso daga gida hankalinta ya tashi ta ce a kai masallaci na musulmi a rakota a zo a zama na a kira malamin kira ya ta ƙurani kullum tana shirayen kira ta shi kira ta ɗaya da kewu ta shi kuma a tashi a koma gida daɗi shi sa suke cewa mawaƙi ne muhammadu ba mawaƙi ba da tsarin waƙa daban sulubin waƙa daban tsarin mizan waƙa daban ke da ƙurani amma akwai daɗin kuma ya yi waƙa na ga cikin shu'ara jahiliya cikin shu'ara kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wa ƙwararren waka ne ya ƙware har an rika waka shi a cikin Ka'aba dan ƙwarewa ta so a cikin wannan abu sai ran nan ya zo a wani cikin musulmi ne wata juzun Qur'ani wata fasta Qur'ani haka wani juzun Qur'ani wani musulmi ne da zo duka cikin Ka'aba wannan ba Allah da ya zo da ya diba diba diba diba sai ƙara sai da ihu cewa wannan abin da ke zaka fi shi daga ina ka tsaron abu ana ji ana cika wannan aka ce irin abin muhammadu ne wannan ke shi daga ne ganin ƙur'ani ya yi ƙarin waka tsarin ƙur'ani ya sulun tsari ba ɗaya ba ne ba asali ya musulunta suka ce rubuta da waka ya ce haba a cikin rubuta ƙur'ani ba ba ba ta waka ya ce ba ƙur'ani ne waka ya ce an kare ya ce a shi ke nasa ya kare ƙarshen waka ya ce yanzu shi ba na jin waka shi ƙur'ani wa daɗi da ka iya kaci inda an kan kace kyau kenan suna shaida ƙur'ani a kudade na mun kanta mun kanta ta tabbata cikin aka kawa na masu adawa da Muhammad sallama irin su Abu Jahl su irin su mun Ubay bin Khalaf ne mai mai sahabbai dai mai mai ka hore na Makka wanda suna adawa da kuma suna zawwa shi ƙur'ani da dare ko suna zawwa sa shirin ƙur'ani suka kwaɗe ranar farko suka kwaɗe ya kai bika kai bika kai bika kai bika ka ayo kai ma to yanzu muna adawa da shi a kuma jama'a zama mana saurare shi kira su kansa gaskiya a kudanci to shi suka ta waka shi suka ce waka ce shi ne Allah ce a'a ba waka ba ce wa ma allamnahu shi'ra ba makarantar da manzon Allah ba waka ba kuma wa ma yanbaghi lahu bi dace ba gare annabi a ce mawaqin la in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin abinda kuke ji wannan midadin an batan maganar Allah ce abin karantawa da Allah wanda ke bayanan ne da yunzara man kana hayyan wa yaqal qawla al kafirin kuma an sabkar da shi dan ayi galgadi ga wanda yake da zuciya rayayya da imani kuma kalmar azaba ta tabbata ga wanda ba shi da imani kafin a yake mai hujja shine mun Qur'ani kenan ma ba waka ba shi irin waka ci gaba أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون na'am awalam yarau nan Allah na jan hankalin bayan shi zuwa ga ni'imomi da ya mai da ya mana don mu yarda mu gode mishi mu abin da yake so awalam yarau shin wai ba sa gani anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fa hum laha malikun ba sa gane ce da muka halitta muka halicci wasu dab wasu dabbo muka muka yi wata halitta muka masa wata halitta a wani Allah ce abinda hannunmu yayi mana da kanmu muka yi na al'aman dabbobi na ni'ima shanu ne raƙumma ne raguna tumakai ne akuya da akuya dabbobi na jidda na ni'ima shi an'am fahimu da ha maliku wannan dabbobi Allah ce mu muka kamu da hannunmu muka yi Allah ce amma ga su su suka mallaka ka ce shanu na kaza raƙuma na kaza rago na kaza haka na da fahari mulkin da ne kuma ka baka dama ka kama ka yanka ka kama raƙumi ka hau ka ɗora mai kaya ka kama ka yanka kuma raƙumi ne alaka wazannan na alahu muka sauƙaƙe wannan dabbobin aka ba su dama hiyar da suka yi da su ibo duk girman raƙumi ka kama shi ka duka ka ƙarme ka sake ka yanka da ba sa duk girman shi da ƙahon shi za ga wani sauƙi wa Allah ce yau wani sa ya rikici a wata unguwa titin ma kuma bin titin ba ka yanka shi ba titin man ka bin titin ma bai biyuwa ko da kuma ya haukaci a ƙauye in ya haukaci ba abin titin ma in wa kana mai yanko ban da kai kama ka zai danne ya kashe ya yi shi kada kuma da kai ta ya danna ya kulle kisa ya yi shuru baka baka nuwa shi ya san kisa ya san kisa da mutum sai in yi danne kullum yake sawa ya shiru baka mutum baka mutum wallahi kun zuwa mai kama kan ibada kan naka bai kama daga hannun kai kama kariya lokaci guda da kuma kuma da ce wallahi Allah na kun sauke mini shi nan da yaro an karimi ya kamo shi ya ja ya kai ya mi ya lodi ya hau a tebula ko kan yaro haka saniya haka ka buganta kakiya kana buganta tsaf tsaf kana buganta Allah ne kullum barka ya saka irin muke yin wannan mu abin da muka zama da su kin wannan akwai jan hankali mu wa Allah godiya kan wannan ɗan uwa ulluwa iya aibar da wannan zaka sani ku kai ma Allah ne maka hankali daban da ita ka ga kai girma ka ga kuma yake girma ne yake kofi kurin hankali ne ba ba shi irin naka kai aka baka mutum daga kwance kaga ce kwawace ba ba daga kwance dan adam amma zai maka ne mamaki da kwance dan adam da kwance Allah ba da adam kun rai duniya da kwance wallahi na gani ba da mutum Palestine mutum Allah bai wakare ya ya fara jiji hannun shi bai aiki wallahi hannun shi bai aiki ba ba ta aiki gombe ta bai zama amma Allah ba shi hankali wallahi daga kwance inda kasa ana program na na kace na computer program yake tsaidawa a duniya da kwance da hannun shi yake ta abun fitan hannun shi yake taɓawa kuma ya program mai tsada a sai a duniya a kwance ki wannan Allah ya ba shi ta baiwa da kwance hannun bai aiki kawo mata aiki ko yi aiki amma Allah ta baiwa da kwance ko aka wani butu a kan shi ko ne zai danna danna iya aiki da shi da butu da baki dan adam dan bai mai yadda gaske ka ga ba duk ga girman ta ga komai ga kafan ga waye ga kai ga komai amma kai daga da mai ta to shine Allah ya ce awalam yaro ba su gaba wannan ni'imomi anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman mu muka halitta dan su muka halitta da abinda hannun mu ya aikata na dabbobin ni'ima amma fa hum laha malikun su mutane ke mallaka wannan dabbobi wa zallalnaha lahum muka sauke wannan dabbobin ga su mutane fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun wannan dabbobin shi suke hawa su biya bukata kuma su kuma su ci daga cikin su sa hau su ci kun bar abin da suka yi Allah kayan shi ka hau ka ci walahun fiya manahi wa mashadu Allah ce sun da mutane suna da wasu abin amfani masu yawa ke yana da yawa abin amfani a jikin dabbobi kuma da abin sha na madara ƙarshe Allah ce afala ya shukuru shi mutane ba za su gode ma Allah ba yan wasu da ta kafirci kufran kufur butulci rashin yarda rashin godiya ga ni'ima amma ka ji godewa shine kurin mai yawan nemomin da Allah ma'an adam inda ba dan yau kashi dan kamata ba mu alaka wai dan adam ne yau zaka ba kanka sheda kawa mutum wannan hukunci kace mutumin banza ne ya maka dinar raka a ce ai ga wani ya dauko wani ya mai gida bai da gida ya mai gida gida cikiki ya kawo kuɗi da komi da mota da komi ya bashi kyauta ba abin da ne kun je bashi kyauta amma wani ya zo kuma yake aibanta shi yake kin yake wa wancan mutunci wani ba shi kwada da gawa wani wani mutum kuma sun manza wata wani na kuma ya ga gana da wata na da wata to kai kuma kana da haka da Allah Allah ba shi abin da ya wuce ba dama kai shi ka kana cikin nima shi iri ga tar amma kuma shi zai ce ga yanda yake so a ce a ya ce ma ga yanda ya kamata a ce a kai abin da ranka ya ga maka kullu ka ta ga maka shi ne sai ga shi ne kaga akwai mutunci ne sai da mutum mutulin ne in yarda ki rashin godiya ne mara Allah sa mutum masa godiya Allah ce واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون yanzu dai mun ji ni'imomin Allah da ya mana wanda kuma ya ja hankalinmu na mu gode mishi amma duk da haka Allah ce wattakhadhu min dunillahi alaha la'allahum yusawun wai su mutane aka waye gari sun kama wani Allah abin bauta wai da neman agaji a wajen wani la yastati'un nasarahum su waɗannan da suke kamawa da neman agaji Allah ce ba sa iya taimakon su wahum lahum jundun muhadarun kuma su ma da su za a gama su a wuta gaba daya kowa da mai bin da wanda ake bi fala yahzunka فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Allah ce fala yahzunka qawluhum dan haka wannan mutane maganar su sai ce kuce ginsu kanta bakanta maka ne maganar su karka damu da su inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ce mun san abin da suke a boye da abin da suke a bayyane ba wannan ya abin da gaban gaban kasa dame ba ya Allah ce أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم نعم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين shi wai jinsi na mutum tana ya wakana cikin tarihi ubay ibn khalaf cikin man kawaran makka ganin manzana ya zo manzana yana ba labarin tashin kiyama bayan mutuwa za a komo a sabon rayuwa sai ya zo dan izgidi ya dauko kashi a dake iya tsohon kashi ya murjewa zuce ya muhammadu wai wannan abin kake cewa wannan kashin ya murtike ya zama kasa ka ce wa a tado da mutum wannan abin za a tado bayan mutu annabi ce na'am yuta kalla su mai yuta to wannan haka za a yi za ka mutu kuma allah zai taro ka sun mutu kuma da jami'a kuma da zai saka wuta za a saka wuta kuma za ka mutu a talo ka saka wuta tabbas za a talo ka shi ya ga waya za a ci kashi kashi ya rintige ya lalace a ce a talo ka shi ne mamaki waya za a yi haka shi ne ce awon lamarin da isa shi mutum bai ga cewa an na halakana wa mai tabbatar da can da mu muka halice shi daga ɗigon wani abu daga cikin ɗigon mani amma wai wanda aka halitta ta wannan hanya fa'iza huwa khasimun mubin ya gashi nan wai yana rigima ƙarara rigima cewa ya za a yi a tara shi ba mutuwa a can da dai ba shi kai shi ba haka ya ga kai shi kuma yin shi aka yi wa amma shi ne wai ke rigimar tashi bayan mutuwa wani wattancin ma dai ba shi bai kakan shi ba baban shi kashi ba yin shi aka amma wai gaji wai shi ne wani halin wai shi ne yake wai rigima akan tashi bayan mutuwa wa daraba lana masalan wanda sai halka a ce wa har iya buga mana misali eh wannan kashin Allah ne yake buga mana misali shi wanda sai halka ya mace mahallin da aka yi shi bai tuna shi da aka yi shi ta haye wakala iya cewa man yufil izamu iramin waye zai iya raye da shi bayan ya rinta dike kashin ya rinta dike ya zama kasa a ta da shi wanda ya gana ita ga baiwa sai Allah ce kul قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
قل gaya musu yuhiha alladhi ansha'aha awwal marra yake tambaya ya za a yi kashi ya rijiddige ya mu zama kashi zama kasa a ce a tado shi wani abu ya zai yi ta gaya mushi yuhiha zai raya kashin bayan ya rijiddige ya lalace wai zai raya ta alladhi ansha'aha awwal marra wanda da can farkon kashin da akwai da kashin akwai shi wanda ya ware ƙashin shi ne zai sake raya ta ba ta ƙashi magana kenan kuma ba wannan ba wai magana ƙashi shi wannan ubangijin wa huwa bi kulli khalqin alim shi ne masani da dukkan halittar shi ya san duk inda halittar shi take ba mai bacewa duk inda take za a maido ta a raya ta yadda aka yi can farkon gaba eh ci gaba alladhi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar nara kuma daga cikin kudura ta Allah shine ya sanya muku daga icce tsanwa amma ku samu wuta nan furkaki a da da ake akwai itace suka yi bada wuta da gaggaru da sun furkaki da ake gama ana ana goga da gogawa wuta fit to akwai itace na musamman wanda suke da wani saukin bada wuta tsanwa ne ana gama na kai wuta fit ta wuta yanzu kana magana tsanwa hanyoyin wadda yawa a yanzu na ayoyin Allah na magana wuta ta hanyoyi da yawa gatar Allah katar zai gagar inda za a buɗe a buɗe maka ba wuta da sanyi kare zaka ji ko ga na san ka buɗe kuma ga sanyi kare zaka ji amma iya ga hasken wata fit za ka ji kuma sai kashe kanzu sai kashe kanzu sai kashe ka wannan Allah yana kudda ɗan wahata wuta cewa wata hikima Allah ce ga bayi shi ya sakaddara mana wuta don amfaninta akwai amfani a jikin wuta ƙwarai da ɗan adam Allah ya bada dama wannan nau'in na wuta wani abu daga cikin ni'imomin shi kuna kima labari daga cikin icce tsanwa ya hudu muku da wuta fa'iza an tuminu tuqidun daga wannan tsanwan icce ya hudu muku da wuta ya gashi kuna hura wuta kuna murhu da wannan wuta kuma ta gasa iccen ci gaba أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
Allah ce a walaisa lazi khalaqa samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mithlahu bala shin Allah ya ce wai wanda ya wanda ya halicci samai da kasai shin ba shi da ikon ya halicci mutane kamar su tana ta la khalqu samawati wal ard akbar min khalqi nas Allah ce ba ma gamawa halitta ana magana halitta sama da kasa kai mutum ba magana kama ba a magana mutum an adam ana magana halitta sama da kasa ba kai kai komi ba kai ma duniya ta kai kai komi wata kana da Allah ƙwarin iyakar rauni kenan to shi Allah ka ce ya ji hankalinka shi yanzu bai zaman doba mai iko wanda yake da ikon halittar samai da kasai shi zuri ya kasa ikon kadda ikon raya mutum kamar kai bayan ya mu zai ya kai na shi kuli hankali kuli kai na akwai miye matsala me yake kici in kare ka dan adam akan ta da ka ba mutuwa ka dai mu ihu mai wani iko wanne ce kaga da ka ba mutuwa bayan ka kanka bi ba halittu suke yanka ba sai kai ka girma sai ka komi ko zai duk ne wannan iko da shi duk ne gaba daya a ce ya kan ta da kai ba ka sai shi Allah ka ce wa kullu insan a azama min da sabu kullu hayya Allah ta alwala kullu insan Allah khalaqa min qabl wa lam yakun shay'a cikin maryam Allah ta mutum ya ce wa kullu insan a azama min da sabu kullu hayya shi in na mutu za ta zo ta saka sabo rayuwa Allah ka ce aw la yadru lil insan Allah khalaqa min qabl wa lam yakun shay'a shi mai wannan magana bai tana wata na babu shi aka yi shi kuma sake shi zama aiki akwai kwarai akwai yanzu da shi ɗari ga ɗan adam ma da kamata ɗan adam a hankalce bai kamata mutum a hankalce ya yi inkarin tashin kiyama ya ce don haka ya ce wa kenan a walisar da zai halaka samawa to arab shin bai zama tun mai hamalicin samai da kasar bai zama tun da ƙadirin mai iko ala'ayin na farko musulun a kan ya halicci halittu kamar su ta mutane ba da tabbata jawabi ina iya ba kuma huwa al-khallaqul alim Allah shine mai halittu kuma masani da kuma innama amru innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun na'am fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in وإليه ترجعون
Allah ce shi Allah idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun Allah subhanahu wata'ala in me ya soye duk abin da ya soye kurin yana cewa abin kurin ba take kun bai kurin ba kun yake cewa komin ya ce daga ƙarƙashin kudin abin da ya so kudin kudin ne in ce kun faya kunu abin da ya zama to yadda allah ke so jiya wani ke mun tambayi wai mana allah subhanahu wata'ala da wani sunaye ne ne da ya samu ya daga su da sunaye daga su a ce to a na aka yi su a daga su a sami shi a ina ne aka yi su a daga su sunaye wai Allah da ya samu ya bakwai da wadda rasuna ne aka daga su su ala kai sun algana ka aka daga su kasan bashi jawabi sai ci to kun kunne kun Allah kun kunne ma magana aiki ba kun kunne gurin ba wani suna da ban kun kunne gurin da abin da kun kunne gurin yi da kitabun kun yawa kana gurin iya so abin ya zama a take kwana da kwana biyu da zama to in mi Allah su kunta kunne gurin in ci da komai ta iya cikin ta bayyana kafa nunu tsakanin kafa da nunu kunne gurin ba ta kiba kun fekul kulle kullum ma da Allah kiran ba abin da yake da wahala a wurin Allah wani abin zai kuncin kuma abin ba kai tsaye bane ba inda Allah ke ni da shi zai wakana kuma har lokacin da Allah ke so sun harfa shi kuma haka shi amma duk abin da Allah yi ne wani abu ta innama amru ya haka abin kurin al'amarin Allah duk abin da zai zan da shi'an in me niyya ce ka bi wai ba in zan da shi in me Allah zai so yayi kurin an ya kurin lahu kun sai ce ma abin wannan shuni fa ya kunu sai abin ya zama to yadda Allah ke ne ya ce fa subhana ladhi bi yadihi mulkutu kulli shay na Allah ya yi bukar shi da kanshi cewa tsarkaka tsarki ya tabbata ga Allah alladhi bi yadihi malakutu kulli shay a hannun Allah yake mulkin komai sai dai wanda ya ba gwalfadan abin da ya baka kaɗan ko da yawa gari ko ƙasa ko ne yake ko ne balbal amma shi ke badawa shi mallake kuma shi ke mulkin komi shi ke tasarrafi da komi ba wani abu da yake tafiya da karan kanshi komi ne ne Allah ya tsara ya tsara ga abu ba wani abu da yake huta daga cikin kudurar Allah komi ya menene Allah ba abin da yake huta daga cikin kuma ne kuma shi ke tasarrafi da shi inda so ke mutane ne halittu ne kaunu ne in ba ne ne Allah ya programa komai shi kuma shi ke tsara komai shi kuma komai iya tsaye akan tsari yadda yi tsarin da babu kuskure kamar da fitar zalika takaddir da aziz al-alim tsari ne wa kyakkyawa wanda kullum illa kullum kai imani da girman mahalicci mai wanda ake kura yace kuma wa ilayhi turja'un Allah ne wannan ikon gare shi ne kuma za a mai da ku gaba daya an tattara an kare gaba daya a koma ga Allah subhanahu wataala daga nan ne karshen sota yasin ko mun ji dai yasin kun ji ba komai a cikin sai alheri kurum kurum he- he tauhidi he kiyama ya za a kurum duk wani zubu da kun ku bar shi kurum shirme ne Allah gafarta mu da abin abin da aka yi Allah gafarta mu na baya Allah gafarta mu shi ke ta kare sai
بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد Allah ya rantsuwa da mala'iku da mala'iku su ma sahu sahu suke irin yadda muke sahu a sallah manzara ya taba sahabbai ba ku sahu yadda mala'iku ke sahu a wajen ubangijin su ku yi sahu ku gyara na gaba a a gyara zuwa na baya haka suke sahu fazzajira ta zajira da mala'iku masu tsawa na ce tsawa na ga girgije wajen gode girgije ko tsawa zawa da gargadi daga Allah subhanahu wata'ala fattaliya ta zikira da waɗanda suke karanta mana nan karanta mana karanta nan zikiri mana wahayi isar da wahayi zuwa ga manzannin Allah jawabin rantsuwa da Allah ce inna ilahakum la wahid lalle abun bauta ku mutane ɗaya ne abun bauta ɗaya ne ba biyu kusan su ai ba sa inkarin Allah ƙwarai shawa don shakaru can zamanin su ba su inkari ko dai akan Allah akan akwai Allah akwai Allah babba kurin su ilahin a ana iya wani amma Allah ko Allah wuce ba mai ce Allah ta Allah ko uzu Allah ba sa ba sa wani garajan kurin su dai ilaha ko ilaha ba Allah ba ana ilaha ko ya kama shi amma Allah ɗaya ne kuma suna garajan ya ce ga musu a ilaha ku shi ma ilahakin mana abin bauta ɗaya ne shi ne Allah shi ne la'ilaha ya ce illallah babu duk wani abin bauta sai Allah kaɗai sai ya cika musu wannan Allahn guda shi ne rabu samawati wal ardu shi ne ubangiji muke cewa in ma ka ce mamallaki shi ne mahalicin ne mamallakin ne na sammai da ƙasai gaba ɗaya wa ma bai da abin da ke tsakanin samai da ƙasai wa rabbul masharik shine ubangijin mahudai mahudai na ranar na wata ne tuban kuma ne menene Allah ya ce inna zayyana sama إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب na'am Allah ya ce inna zayyana sama ad-dunya bi zinatil kawakib Allah ya ce mun kawatar da saman duniya da ado na turmamu ɗanwa a sama akwai alkawakab na annuju akwai alkawakab irin na wannan kuratul adariya irin arziya irin wannan gulat irin tamu ta ƙasa iri daban-daban a sama na ana magana waɗanda suke da haske halittun allah na sama na turmamu wanda suke ba da haske Allah ya kawata saman duniya da wannan turmamu nan kenan duniyarmu mu muke ga wannan adam a hili karara ya dace daga yankin da kake yankin da kake da shi mai wanda sani kakai tsammanin wani abu da yake kwalluwar ka za ta iya haddace shi ko mutum ne ko wane ne da kuka imani kuka kalli wani abin mamaki abin kudura da auren Allah a halittar samai da kasai a wannan kawa ta sama da aka yi turmamu don wajen idan ana maganar turmamuwa kai ba a maganar ka ba a ma maganar rana yan wata hiye al'amarin yana da girman gaske yan wani suna magana yan uwa tahiya turmamuwa mai kusa da duniya wadda take da tahiyar shekara ko ta rana shekara shekara ko tsakanin mulkita ka san tahiyar haske ta shekara ko kuwa ko ba ture ya dai wurin da ya sa ya zama amma ba kwallon ta ya sa ba yan wa alisahar ɗan adam haske vitas ke haske iya cin kilo 300 a segon daya a segon daya ka kilo 300 gudun da yake to yanzu ya ce maga wani abu ya ce gudun haske minti daya ya kai kilo 360 segon segon 360 no ka samu minti daya ka samu kuma ya kai yawa guda kaga dubu nawa ka yi kuma mintika tara kaga dubu nawa ka yi wata kaga dubu nawa ka yi shekaru shekara wannan turmamuwa ce mai kusa da rana da duniya mai kusa ina da sauran ba magana su kai wannan mai kusa ce kuma kurum ta girma Allah kuma mutum ya karanci ayoyin Allah don ka girma Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala iya girma kai shi da gwarin isa ta girma cewa ina zayyana sama a duniya bizinin da kawaki mu ne muka kawata sama da ado na turma wa hifzan min kulli shaytanin mar kuma da wannan turmamu ake kiyaye duk wani shaytani mai tsaurin kai mai nema zuwa cikin kasuwar sama Allah kai mu gobe sai mu ta gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nei, det var